الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا ترق وتا صفر shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam afwan rabi'ul awwal rabi'ul awwal tara ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 26 ga watan goma shekara ta 2020 shekarar miladiya yan uwa wannan shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi namu mai albarka al-mu'taqad sahih na babban malami Sheikh Abdul Salam Ibn Burdis Alu Abdul Karim Allah ya ji malam da rahmasa a wancan sati da ya gabata yan uwa mun shiga bayani ne cikin tauhidul ilahiyya tauhidin da yake nuni bisa kadaitar Allah subhanahu wata'ala a cikin ayyukan bayi wanda malam ya fara mana bayani game da matsala ko illar da shirka take da shi a cikin ayyukan bawa malam ya fara koro mana ayoyi daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma kuma lokaci yayi muka dakata za mu tashi akan wa iz qala luqman insha Allah ta'ala malam ya ce wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala luqman libnihi wa huwa ya'iduhu يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم malam yace Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa mai sarki wa id qala luqman tunda lokacin da luqman yace libnihi ga ɗansa ya bunayya wa huwa ya'ibuhu alhali yana masa wa'azi alhali yana faɗakar da shi yana nusashe da shi yana jan hankalinsa shine wa huwa ya'ibu me yake ce masa shine ya bunayya ya kai dan dana tasghiri tasghiri na na bani yawa ya bunayya ya kai dan dana kamar tausayawa ne tasghiri lit tashfiq dan tausayawa la tushrik billahi kada kai shirka da Allah kada ka hada Allah da wani a cikin bautarsa ya ce masa inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne mai girma malamai suka ce shi wannan bawan Allah luqman ane masa take da luqmanul hakim luqman mai hikima ana buga misali da shi wajen azanci da hikimar zance da kuma sanin ya kamata malaman tafsiri suka ce shi ba annabi bane ne amma salihin bawa ne wali ne bawan Allah ne nagartacce sannan kuma bakin fata ne kamar yadda ibn jarir tabari ya hikaito bakin fata ne kamar mu wasu malaman tafsirin ba suka ce daga habasha wasu kuma suka ce daga misra kuma ɗaya daga cikin ikon Allah game da wannan bawan Allah kamar yadda malaman da suka hikaito cewa suka ce bawa ne bawa ne to amma hikimarsa da ajancinsa da sanin ya kamata sai ya kasance a hatta 'ya'yan da suke tare da mai gidansa babu wanda mai gidansa yake alfahari da shi kamar shi ana buga misali da shi a wajen hikima da iya magana Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul luqman ya hikaito mana kisa sa ku duba ma sura guda ta cokan aka sa sunansa suratul luqman Allah madaukakin sarki yake to mana wajen ayoyi nawa yana bayani game da yadda yake wa ɗansa nasiya wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim tun daga wala qala atayna luqman al hikmata haka Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗa yace wala qad atayna luqman al hikmata haqiqa tabbas mun ba wa luqman hikima wa laqad atina luqman hikmata an ashkura lillahi ko yawa har zuwa inda Allah madaukakin sarki ya ta kawo kisosin sa idh qala luqman li ibnihi wa idh ya bani la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun adhim wa wassayna al-insana walidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn an ashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون يتقب يا بني إنها إن تكن مثقال حبة فتكن في في صخرة فتكن في خردل في صخرة أو في سواة أو في الأرض يأتي بها لأن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك wannan yan uwa hikima ce mai tsada wanda malamai suna hikaito ta duk lokacin da suka tashi yin bayani game da tarbiyya wata rana aka ce shi lukmani hakim mai gidansa ya ce masa ya je ya samu ɗaya daga cikin dabbobi da ake kiwo ya yanka ya ciro masa tsokoki ko naman da suka fi kowanne daraja daga cikin dabba sau da aka yi ya samu ƙaramar dabba ko tinkiya ko akuya sai ya yanka da yanka sai ya ciro harshe da zuciya sai ya kawo mai gidansa bayan an ɗau lokaci sai ƙara ce masa ka je ka yanka dabba ka ciro min tsoka ko naman da ya fi kowane nama haɗari da matsala a jikin mutum saura ka daidai yanka dabban nan sai ƙara ciro harshe ya kuma ƙara ciro zuciya ya kawo masa to shi ne a karo na biyu tambaye shi ce me yasa kai haka ya ce to ai waɗannan gaɓoɓi da kake gani guda biyu a jikin mutum da harshe da zuciya idan suka idan suka gyaru suka tsaya suka miƙe to mutum ya miƙe gaba ɗayansa haka nan idan zuciyar mutum ta lalace harshensa bai masa linzami bai sake shi to dukkanin saurin jikinsa shi ma ya lalace wata rana aka ce mai gidansa ya shiga bayan gida yana biyan bukata saboda aka sai ya ga ya daɗe sosai ya daɗe a cikin banɗaki shi ne zai ƙwalla kira ya ce ya mai gida na daɗewa a zaune wajen biyan bukata yana jawo wasu matsaloli ya gaya masa ya ce yana jawo nauyin kai yana jawo ko hanta ce ko wani abu ya kuma ya gaya masa wasu abubuwa da ya illatar da shi shi ne da gidan nasu abin ya kayatar da shi da ya fito sai ya samu abin rubutu sai ya rubuta a bakin banɗaki sai daɗewa a zaune biyan bukata yana haifar da kaza da kaza ya rubuta to mutum ne mai hikima Allah madaukakin sarki ya bashi hikima kwarai da gaske daga kissan lukmanul hakim malamai suke cewa ita nasiha tana tashi daga sama ta yiwu ƙasa kamar yadda wani lokacin kuma takan tashi daga ƙasa ta yiwu sama idan sun tashi buga misali nasihar da take tashi daga sama ta yi sai su ba da misali da lukman al-hakim da ɗansa uba yakan samu ɗa ya zaunar da shi ya gaya masa abin da ya dace masa nasiha cikin a yanayin da ya dace haka nan kuma wani lokacin nasihar daga ƙasa takan tashi ta sama ta tashi daga ɗaki nan ta tafi wajen mahaifi na kuma malamai sukan buga misali da annabi ibrahim da mahaifinsa ku duba cikin suratul maryam yadda annabi ibrahim ya rinƙewa mahaifinsa ya abati lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani wa haka ya rinke masa to malamai suka ce nasiha ta kan tashi daga sama ta kasa wani lokacin kuma da kasa ne ta sama to kowanne dai gwargwadon wanda za ka yi wa nasihar da kuma yanayin da nasihar ta zo da kuma gurin da za ka yi wa nasihar da kuma zaben kalmomin da suka dace wajen nasihar ya kamata a lura da shi don yanzu misali kun ga nasiha wa mahaifi wa ɗansa nasiha abu ne mai sauki ba ma nasiha ba idan ya ga dama zai masa faɗa ma duk wannan abu ne da yake ya dace amma idan ɗa zai wa mahaifi nasiha ba kaga sai ya yi takatsantsan yawwa sai ya yi takatsantsan sosai da sosai ya kalli lokacin da mahaifinsa yake cikin hali na yadda ba halin fushi ba sannan kuma ya tabbatar da ya zaɓi kalmomi masu kyau wajen yi masa nasiha sannan kuma ya tabbatar cewa zai masa nasihar ya zaɓi lokaci shi shi kaɗai lokacin da ya ware ba a cikin mutane ko a gaban sauran uwansa ko abin da ya kamata haka ba dan ko abokin kalima na yau da kullum da kuke tare da shi in za ka yi masa nasiha ka je ka masa da faɗa ko ka masa a cikin mutane ba zai saurare ka ba ba zai kuma fahimce ka ba amma kai da shi kun zauna kuna hira suka shiga mai da magana da cikin hikima da dabara lokacin da zai ɗauka ma wallahi bai sani sai ya je aiwatar da abin kuma zai zo daga baya ce maka wani nagode shi sa imam shafi'i Allah ya kansa da rahama yake cewa ta'ammadani bi nushika bin firadi wa jannibni nasihata fil jama'ati fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbih la arda istima'ahu yake cewa idan zaka yi min nasiha to ka nufaci min nasiha bin firadi ni ni kai daga ni sai kai yace wa jannibni nasihata fil jama'ati kan guji min nasiha a cikin mutane yace fa inna an-nusha fil jama'ati saboda ka ce za ka yi min wa'azi ko nasiha a cikin mutane ya ce nau'in min taubihi wani nau'i ne na tozartarwa da wulaƙantarwa la rabbar sima'u ba zan ma yadda in saurare ka shi za duk mutumin da ka zo ka same shi a cikin mutane wani baka kyauta ba abin da kai ba daidai bane da Allah zai saurare ka ba zai saurare ka ba saboda ka zai ɗauka ka wulaƙanta shi kake sani duk gaskiya ka kuwa duk gaskiya ka idan ayal qur'ani kake amanta lokacin da kake masa maganar wallahi ba zai saurare ka ba amma ka same shi kake ko babu aya magana ce kawai ka gaya masa wani abin da kai bai dace ba saboda abu kaza da abu kaza in dai har ya san abin da ya dace zai ɗauka kuma zai amfani da abin da ya kamata Allah subhanahu wataala ya samu dace to idan idan makalla da kai uwa za ku ga abin da Luqman al-Hakim ya fara wa ɗansa da shi shine ya bunayya me la tushrik billah saboda hatsarin shirka ya kai dan dana kada kai shirka da Allah kada ka hada Allah da wani a wajen bauta yace mata inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne babba yan uwa abinda ake nufi da zalunci a wannan ayar shine shirka kamar yadda a gabar da ta zo kafin ta tafassara hakanan waccan aya waccan aya ta cikin suratul an'am lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce alladhina amanu lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin ba su cakuɗa imanin su da zalunci ba sai Allah ya ce waɗannan su ne suke amintattu kuma su ne shiryayyu to sai sahabbai al'amarin ya girmama a gare su suka ɗauka zalincin da ake nufi shine karamin zalunci ni in zalunci kaina ko kuma in zalunci wani wannan irin nau'in zalunci babu wanda ba yi kowanne ɗaya daga cikin yana zalunta kansa abin da ake nufi da zalunta kai shine ka bar wani wajibi da aka sa ka aka ce kai ka ki ko kuma abin da aka ce ba a so ka je ka aikata shi waye ba ya aikata wannan ba wanda ba ya aikata wannan ko kuma alal akalla ka zalunci wani wannan wani lokaci da ganganci kana yi ma ko baka sani ba to inda aka ce duk wanda yake wannan abin ba shi da aminci ba shirye bane to kowa ba shi da aminci ba shirye bane to shi sa sahabbai sai hankalin su ya tashi suka zo suka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce inda haka ne gaba ɗaya mun halaka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ai ba karamin zalunci ake ba ake nufi ba babban zalunci ake nufi shine istishari da wannan aya yace musu ba ku ji abin da Luqman al-Hakim yake da ɗansa ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to irin wancan zalincin ake nufi ba karamin zalunci da kuke nufi ba wa bayyana ta'ala Allah madaukakin sarki ya bayyana anna shirka muhbitun lil amal ita shirka ɗaya daga cikin matsalar ta shine tana ruguje aiki ne gaba ɗayan sa mukhrijun min millatil islam tana fitar da ma'abocinta daga cikin addinin musulunci gaba ɗaya duk yadda mutum ya yi aiki na nagarta a cikin rayuwarsa ko ka kai shekara ɗari kana aikin alkhairi kullum sallah da azumi da zakka da sada zumunci da duk wani aikin alkhairi shirkan minti ɗaya ta rubuta wancan aikin na shekara ɗari wallahi kuwa shirkan minti ɗaya ka haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani wajen bauta ko a magana ko a aiki minti ɗaya aikin da kai na shekara ɗari gaba ɗaya ya rubuce ko ɗaya babu yanzu ka dawo ka dawo zero behind the decimal point daga farko za a fara Allah ya raba mu da shirka mala yace fa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa walau ashraku da ace za su yi shirka la habita anhum ma kanu ya'maluna da duk abin da suka kasance suna aikatawa ya rubuce Allah madaukakin sarki ce da ace za su yi shirka to da duk abin da suka kasance suna aikatawa na nagarta duka da ya rubuce su waye su ne annabawa annabawa Allah subhanahu wata'ala yake bayani anan ba ma ga magaran mutane ba da Allah subhanahu wata'ala ya jero annabawa kusan guda goma sha wani abu a ƙarshe fa faɗi wannan magana wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumin narfa'u darajatin man sha'a inna rabbaka hakimun alim ya fara jero tsawo habna lahu ina وبنى له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوط أبو دانا وكنا kusan sha takwas to waɗannan annaban ku kalla duka manzanni ne mursalai daga cikin sada ulul azmi akwai annabi Musa akwai annabi Ibrahim akwai annabi duk mursalan da akwai su a ciki da ƙarshe sai Allah ya ce walau ashraku waɗannan taron annabawan da a ce za su haɗa Allah da wani a wajen bauta la habita anhum ma kanu ya'maluna da duk abin da suka kasance suna aikatawa da ya rushe annabawa da manzanni idan sun aikata shirka aikin ta ya rushe ya kuma ni ko kai ina fata an fahimta yan uwa mu fahimci matsalar shirka Allah madaukakin sarki ya abinda Bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa ne dan ayata ji tsoro Allah madaukakin sarki ya san annabawansa da manzanninsa ba ya su shirka ba to amma a kawo abinda wanda kake gani ya fi ka matsayi da daraja a ce idan yi abu kaza ni da shi ne kai kuma fa ka shafa kanka ruwa ke shine abinda ayar Allah subhanahu wataala yake so mu shashe da mu وقال تعالى الله سبحانه وتعالى يتي ولقد أوحي إليك حقيقة تبس من وحي أغريك يا رسول الله وإلى الذين من قبلك حكنا من وحي إزوا غمن زنيك أنا باون دسكي كافنك لئن أشركت إذن كي شركة ينزكم أنزو كم بيغباء يمزان الله صلى الله عليه وسلم Allah maɗaukin sarki ya ce da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi la in ashrakta idan za ka yi shirka ko kuma idan ka yi shirka la yahbatanna amaluka duk aikin kai sai ya rubuce wala takunanna min al-khasirin zaka kasance kuma daga cikin masu asara annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kai sai Allah madaukakin sarki yake fuskanta da wannan magana wanda kamar yadda na faɗa a baya abu ne da yake sananne annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ta taba yiwa ba kalla wa hasha ya kasance wani abu na shirka ya doso shi ko ya kusanto shi bare ma kuma ya fara a haƙƙinsa ba za ta yi ba kwata-kwata to amma mu da muke al'ummarsa mabiyansa mu san cewa wannan fa ba karamar matsala ba ce mai gidanmu gaba ɗaya shugabanmu duka an gaya masa wannan magana ya kuma mu na ƙasansa saboda haka harkar shirka ya kuwa babu ɗaya kafa a kanta abu ne da yake mutuwa da rayuwa kawai mutuwa da rayuwa ko dai mutum ya shirka ko ya addini ko ya imani babu wani abu a tsakankaninsu saboda haka duk abin da yake ya dosi shirka ka ji an ce abu kaza shirka ne dan uwa da gudu kai sauri ka bashi babu zancen wani ka tsaya kana kai kawo akan sa ko la kai kai sauri ka bashi shine babban abin da zai tsira maka da imani ka Allah subhanahu wataala ya samu dace amin wa fi sahih muslim an jabir bin abdullah radiyallahu anhu hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga jabir dan abdullah al-ansari da Allah ta'ala tabbata a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man laqiyallaha la yushriku bihi shay'an wanda duk ya haɗu da Allah bayan ya rasu ya bar duniya la yushrik bihi shay'an bai haɗa Allah da komai ba a wajen bauta bai yi shirka ba annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da halal jannata zai shiga aljanna shine bushara wa man laqiyahu wanda ko ya haɗu da Allah madaukakin sarki yushriku bihi yana haɗa Allah madaukakin sarki da wani a wajen bauta shay'an komai kankantar shirkar da yake yi da khalan nara zai shiga wuta Allah ya tsare mu wa fi sahih al-bukhari an ibn mas'ud radiyallahu anhu haka nan hadisi ya zo a cikin sahih al-bukhari daga Abdullah dan Mas'ud yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man mata huwa yad'u min dunillahi niddan wanda ya mutu yana kiran wani Allah a matsayin kishiya yana haɗa Allah da wani a wajen bauta da khalan nara zai shiga wuta faman sarrafa nau'an min anwa'il ibadati li ghairi wanda duk ya juyar da wani nau'i daga cikin nau'o'in ibada li ghairi ga wani Allah fa huwa mushrikun kafirun to wannan mai wannan aiki ya zama mushriki kuma kafiri mala yake faddu'a wa ibadatu addu'a ibada ce mala zai ɗauki addu'a ne ya faɗaɗa bayani a kanta me yasa saboda addu'a tana ɗaya daga cikin mafi girman ibada bar ma annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce addu'a'u huwal ibada addu'a ita ce ibada kamar ma addu'ar ita kadai ce kawai ibada saboda addu'a ɗan uwa kala biyu tun aka ce addu'a kala biyu ce akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala ita du'a'u ibada shine a dukkan ibadun da muke yau da kullum du'a'u ibada ne sallah da muke du'a'u ibada ne azumi da muke yi zakka da muke yi duk wani aikin ibada da ka sani du'a'u ibada ne haka nan duk wani zikiri da kake wanda tsantsar yaban Allah ne madaukakin sarki ba wani abu kake nema ba to wannan shi ma du'a'u ibada ne kamar yanzu ka zo ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wannan zaka ga akwai wani abu da kake rokawa kanka wani abu a ciki babu to kaga du'a ibada ne kamar ka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wannan Allah subhanahu wataala kake tsarkakewa ba wai wani abu kake rokawa kanka da kanka ba wannan du'a ibada ne haka nan akwai du'a mas'ala ita ce addu'ar da zaka yi ka roka kanka wani abu kamar ka ce Allahumma ighfirli Allah ka gafarta mu wannan wa kake roƙawa kanka kake roƙawa to ita ce du'a mas'ala to zaka ga dukkanin rayuwar dan adam ibadarsa gaba daya na yau da kullum akwai addu'a a cikin ta sallah akwai addu'a azumi akwai addu'a aikin hajji akwai komai nasa akwai addu'a a ciki to shi yasa malam ya dauki addu'a da zai faɗa mana bayani akan ta sosai zai kawo ayoyi da suke bayani akan addu'a ana takaita ta daga Allah madaukakin sarki shi shi kadai ba a yin ta ga wani Allah malai ce ibadun ibadatun amara Allah biha ita addu'a wata ibada ce da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da ita faman da Allah wahdahu wanda duk ya kira Allah madaukakin sarki ya roki Allah madaukakin sarki shi shi kadai fa huwa muwahhid wannan shine mai kadai ta Allah madaukakin sarki waman da'a ghayra Allah wanda ko ya kirayi wani Allah faqad ashraka to hakika wannan yayi abin da ba a so shine shirka qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala ta da'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka kada ka kirawo wani Allah wanda wannan wani Allah ba zai iya amfanar da kai komai ba ba zai kuma iya cutar da kai komai ba fa in fa'alta idan ka sake ka aikata hakan ka kirayi wani Allah fa innaka idan min adh-dhalimin to hakika kai kana cikin azzalimai wannan addu'a ma za ku ga wannan wannan magana za ku ga ita ma kanta tsaye mu wajjahun ila annabi sallallahu alaihi wasallam ana fuskantar da ita ne zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ga damirin ai damirin mukhatab ne ko aka ce fa in fa'alta idan ka aikata kai wa kenan dawawa aka sako da alqur'ani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa innaka idan min adh-dhalimin hakika kai kana cikin azalima wani irin azalimi ake nufi shine irin wancan azaliman na la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim to shine irin zalincin da ake nufi kada ka kira wani Allah wanda ba zai iya amfana da kai komai ba ba zai iya cutar da kai komai ba duk wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba ba shi da amfani a hannunsa ba shi da cutarwa a hannunsa cutarwa da amfani dukkanin su gaba daya suna hannun Allah ne subhanahu wataala to duk wanda baya mallakar cuta ba kuma ya iya mallakar amfani menene amfanin ka zai ka mutunta masa babu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce mai yada umma Allah ilahan akhara wanda duk ya kirayi wani abin bauta tare da Allah madaukakin sarki yake yana bautata wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yana bautata wa wani Allah tare da Allah shirka kenan la burhana lahu bihi sai Allah madaukakin sarki ce to bashi da wata hujja ko dalili da zai aikata irin wannan aikin da yake yi na shirka babu wani dalili da zai iya kawowa wanda zai bashi damar ya bautata wa wani Allah fa inna ma hisabuhu inda rabbi to kadai hisabinsa yana wajen Allah madaukakin sarki dan Allah ya tashi kiyamarsa innahu la yuflihul kafiruna hakika kafirai ba sa rabauta sai nuna wannan aikin da aka ambata a sama na kiran wani Allah tare da Allah menene kafirci ne Allah kyauta wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa annal masajida lillahi hakika masallatai lillahi dukkanin su na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan kada ka kirawo Allah tare da wani a cikin masallatai gurin da ake bautawa Allah madaukakin sarki imamu qatada kamar yadda ibn kafir ya kawo a cikin tafsirinsa yake cewa wannan ayar ta sauka ne akan yahudawa da nasara saboda yahudu da nasara idan suka shiga sawami' nasu da kuma kana'is nasu aka ce sawami' shine guraren da yahudawa suke shiga su bauta shi kuma kana'is din mufradinsa shine sauma'a aka ce kana'is kuma mufradinsa shine kanisa ma'ana coci kenan ban san sunan inda yahudawa suke bauta da hausa ba amma dai coci ake cewa da hausa na- na na nasara yawa shi ne kanisa na yahuda kuma ana ce mashi sauma'a na musulmi kuma a ce masa ne masallaci to sun kasance za su shiga inda za su bautata wa allah subhanahu wata'ala a ciki amma idan yahudawa suka shiga wajen bauta kuma sai su kirawo wani allah sai su ce uzira ɗan allah ne haka su ma kirista a yanzu idan kirista zai shiga coci zai bauta sai ya ce mai annabi isa menene dan Allah ne kun ga sun shiga ɗakin da ake kiransa ɗakin Allah to a lokacin da suka shiga ɗakin Allah kuma a lokacin suke sawa Allah kishiya kun ga wani irin da bankalo kenan wannan to shine sai Aisha sauka ta ce wa annal masajid lillahi irin wancan abubuwan da yahudu da nasara suke ku musulmi kada ku aikata shi masallatai duka na Allah ne madaukakin sarki ɗakin Allah ne falata da umma Allah ahadan kada ka kira wani Allah tare da Allah a ciki wasu malaman kuma suka ce kamar sa'id ibn jubair yace abin da ake nufi da almasajid shine guraban sujjada guraban sujjada shine inda mutum yake dorawa a ƙasa sujjada da su annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce umirtu an asjuda ala sab'ati a azumi an umarci ne sujjada akan gabbai guda bakwai fa ashara aljabhatu fa ashara ila anfihi goshi shine na farko sai ya nuni da hancinsa ma'ana da goshi da hanci da guri ɗaya ne wal kaffaini wal qadamaini wal kaffaini wal rukbataini wa taraf al qadamai da tafin hannu guda biyu da kuma guyoyi guda biyu da kuma gefen in yatsa guda bakwai kenan to waɗannan ƴan guraben da ake sujada da su baya halatta haramun ne a ɗora su a ƙasa a yi wa wani bauta da su idan ba Allah maɗaukakin sarki ba Allah maɗaukin sarki kaɗai ake yi wa sujjada shi kaɗai ake ɗora waɗannan gaban a ƙasa a yi masa sujjada duk wanda aka yi wa sujjada ba Allah maɗaukin sarki ba to wannan aiki kamar yadda na faɗa wancan satin idan an yi ne da niyyar bauta to ya zama shirka kenan in kuma an yi da niyyar girmama ya zama haramun kamar yadda wasu malaman suka faɗa tare da cewa wasu malaman suna gani kowace hanya aka yi shirka tunda Allah maɗaukin sarki cewa annal masajida lillahi guraben sujjada dan al masajid zai iya ɗaukan guraben da ake sallah zai kuma iya ɗaukan guraben sujjada duk zai iya ɗauka ma'ana za ta iya ɗauka shi sa hatta magabata daga cikin malamai wasu sun fassara masallatai wasu kuma sun fassara almasajid abin da ake nufi da shi shine guraben da ake ɗora a ƙasa a sujjada da shi to kowane ɗaya daga ciki zai ɗauka ba a ɗora gaban na guda bakwai a yi sujjada ga wani Allah da su ba a yi kamar yadda kuma ba a kiran wani Allah tare da Allah a cikin gurin da ake masa ibada na masallaci Allah maɗaukin sarki ce wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu damiru sha'ani ai yadda sha'anin yake yadda al'amarin yake lamma qama abdullahi yayin da bawan Allah ya miki ya tashi ya da'uhu yana kiran Allah madaukakin sarki yana karanta alqur'ani kanu ya kanu kadu ya kuruna alaihi libada sura kiris su kifo a kansa su fado a kansa su wane ne to nan ma malamai sun yi maganganu guda ne magana ta farko suka ce su ne abin aljanu su ne aljanu lokacin da suka ga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karatun alkur'ani a wata kasuwa da ake ce mata suku ukaz lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabin sa kira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda aljanu suke na zuwa su sato maganganun sama sai aka hana su to shine shedanin akan su tare tare da junan su suka mitin suka ce ya kamata mu je mu shiga duniya mu ga me yake faruwa a duniya da muna iya shiga mu hau sama ɗaya hau kan ɗaya mu je mu jiyo abin da ake a sama yanzu ba ma iya ji da mun je sai a jefe mu da wannan tauraro to shine sai suka bazama suka tafi nema me yake faruwa a duniya to wasu daga cikin shedanin sun zo daidai wannan kasuwa ta ukas a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa sun tsaya domin gabatar da sallah yana karanta alqur'ani mai girma yana yana rerawa sallallahu alaihi wasallam sai aljanna suka zo wucewa sai suka ji annabi sai suka ji karatun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine sai suka ce an situ wa israfna ilayka nafar min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu an situ sun zo wucewa ne kawai sai suka ji sashin sai suka saurara ku saurara saboda haka da suka saurara shi suka ce ka to wannan shine abin da ya hana mu jiyo zancen sama wannan shine abin da ya shiga tsakaninmu da abin da muke jiwa na labarin sama to a lokacin da suke jin wannan labarin shine saboda shauƙin alƙur'ani saboda yadda alƙur'ani ya shiga ransu saboda ka sai sun kusa su afka kan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi abinda ake nufi da libada shine wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan haka su haukan juna to kowa yana so sai ya saurara ya ji abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake faɗa saboda shauki na alkur'ani wasu malamai suka ce abinda ake nufi da kadu ya kunu na alaihi libada akan kafirai na musulmi na aljanu da kuma na mutane sun kusa su haukan juna sashin su ya taimaka wa sashi wajen su bishe hasken da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zo da shi na alkur'ani wasu malaman haka suka faɗa Allah ce kul inna ma ad'u rabbi ka ce musu kadai ina kiran ubangiji na ne wala ushriku bihi ahadan bana hada shi da kowa a wajen bauta وقال تعالى الله مدوكين سركيتي له دعوة الحق كرا نغسكيا اغريشي يكي نا الله ني مدوكين سركي علي بن ابي طالب yace abin da ake nufi da da'watul haqq shine at-tauhid abdullahi dan mas'ud kuma yace kalimatu la ilaha illallah to kun ga duk ɗaya ne at-tauhid din shine kalimatu la ilaha illallah ma'ana dai kira na gaskiya kalmar shahada kadai ta Allah madaukakin sarki to ga Allah madaukakin sarki ya cancanta aishi shi shi kadai wallazi ne da una min duni waɗanda suke kiran wani Allah la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya amsa musu da komai ba su waɗanda suke kira din ba za su iya amsa musu da komai ba kamar yadda Allah subhanahu wataala zai faɗa ya faɗa a can cikin suratul fatir in tad'uhum la yasma'u walau sami'u mastajabu lahum in ma sun kiraye su ba za su ji ba kai in ma sun ji za su yi amsa musu ba za su yi amsa musu ba shi ne Allah subhanahu wataala ke cewa la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su yi amsa musu da komai ba illa ka basiti kaffaihi ila al-ma'i sai Allah madaukakin sarki ya buga mana misali yace kwatankwacin shine kwatankwacin mutumin da ya shimfida hannunsa zuwa ga ruwa liyablugha fahu dan ruwan ya taso ya shiga cikin bakinsa ya isha cikin bakinsa wa ma huwa bibalighi alhali ruwan nan kuwa ba zai shiga cikin bakinsa ba wannan misali da na karanta shaka na san ba a gane ba abinda ake nufi shine misali mutum yana jin kishin ruwa ya je bakin rijiya sai ya sanya hannayensa haka a cikin rijiyar haka ba wai ya zira hannunsa cikin rijiyar inda hannunsa da ke ibo ba a'a kawai daidai bakin rijiyar inda yana iya hango ruwan ko sai sa hannayensa haka wai da nufin ruwan ya taso ya zo shiga cikin hannunsa kuma ya sa hannunsa a bakinsa ya sha wannan abu ne mai yiwa ba zai yiwa ko mu kaddara cewa ana ruwan sama sai mutum ya haka da ruwa da hannunsa ruwan ya rinka dira akan hannunsa abin da yake nufi shine taso ya shiga bakinsa ba abu ne mai yiwuwa ba shine illa ka ba sai ta fahi kamar mutumin da ya shimfida hannayensa ne tafakan hannayensa a ilal ma'i zuwa ga ruwa ya buluga fahu wai dan ruwan ya isa cikin bakinsa Allah madaukakin sarki cewa ma huwa bibalighi babu yadda za a yi ruwan nan ya iya shiga cikin ko kuma iya kaiwa cikin bakinsa wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal hakika kira da kafarai suke yi bai kasance ba sai a cikin bata wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wallazina yad'una min dunillahi waɗannan waɗanda suke kira wanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an ba sa fa iya halittan komai wa hum yukhluquna bar su ma halittan sa akai bar su ma halittan sa akai shine ibnu kasar yake cewa ai jamadun la arwahala ko la arwaha fiha daskararran abubuwa ne babu rai ma a tattare da su yanzu katako ko dutse ina yake da rai a jikinsa babu saboda ka waɗanda duk mushrikin suke kira za ku ga galibi mutum ne ya sassaƙa abu da kansa mutum ne ya samu katako ya yi dizayin ɗin sai sassaƙa abin da yake so na gunki kuma ya je su gaba da bautata masa ko kuma dutse ne kawai mutum ya same shi ko ta bishiya mai da shi Allah to shine Allah madaukakin sarki ce duk waɗannan waɗanda kuke kira a matsayin alloli la ya khalaku na shayan ba fa sa iya halitta komai hum yukhlaqu na bar ma su sassaka shi aka sassaka su aka shi sa annabi ibrahim yake wa mushrikan zamanin sa inkari da cewa qala ata'buduna ma tanhituna yanzu za ku rika bautatawa abinda kuka sassaka ma tanhituna abinda kuka sassaka da hannun da hannunku kuma ku ɗauko su ku aje ku rika bautata musu wannan wani irin toshewar basira ya wuce wannan Allah maɗaukar sarki ce amwatun ghairu ahya ai matattu ne ba rayayyu ba amma ya shuruna ayya da ba asuna ba su ma san yaushe za a tashe su ba wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce fala tad'u ma'a Allah ilahan akhar kada ku kirawo wani Allah tare da Allah fatakuna minal mu'azzabina sai ka kasance tare da wanda za a yi wa azaba faqala ta'ala Allah madaukakin sarki yace yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl Allah madaukakin sarki yana shigar da dare cikin yini yana kuma shigar da yini a cikin dare wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara shine kuma yassare rana da wata kullu yajri li ajalin musamma kowanne yana gudana yana tafiya zuwa wani ajali abin ambato idan wani lokaci abin ambato malamai suka ce shine lokacin tashin kiyama zalikumullahu rabbukum Allah madaukakin sarki ce mai wancan aikin shine ubangiji wanda shine Allah madaukakin sarki wanda yake ubangiji lahul mulku dukkan mulki nasa ne wallazina tad'una min dunihi haqiqa wadanda kuke kira wanda ba shi ba wanda ba sa iya irin wancan aikin da aka ambata a sama ma yamlikuna min qitmir ba sa iya mallaka ko da a itmir itmir shi ne irin fatanin da take bayan ƙwallon dabino idan ka ɓare dabino ƙwallon dabino akwai wata ‘yar fata da take bayansa da wani ɗan zaren na jikin dabino to shi ne itmir to duk wanda ake bautatawa wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba ba sa iya mallakar ko da wannan sahalici ko da wannan abin da yake bayan dabino ba za su iya ba in tad'uhum idan kuka kiraye su la yasma'u ba fa za su ji ba dan galibi wanda ake kiran za ku ga ko dai abubuwa ne jamadat ko duwatsu ko bushiyu ko katako ko wani abu makamancin haka ko kuma ko kuma za ku ga matattu ne sun mutu wasu bayan Allah ne da suka rayu suka rasu da sarar gasar rasu kaga kamar kissa da makawa ta ta mutanen annabi nuhu qalu la tadharunna waddan alihatakum la tadharunna waddan wala suwan inna kun ga dan mutanen kirki ne ko sun riga sun rasu to idan kun kiraye su la yasma'u ba za su ji ba mutumin da ya mutu in ka kira shi zai ji ba zai ji ba to bari kuma katako ko dutse shi sa Allah madaukakin sarki yake musu inkari cewa idan ma kun kiraye su la yasma'u ba za su ji la yasma'u du'a'akum ba za su ji wannan kira da kuke musu ba walau sami'u ko da ma sun ji a kaddara wanda ake kira din kuma shi kuma yana rayu tun tun suna rayu ake fara mutata musu wasu mutanen tun suna rayu suke shirya wasu abubuwan da zai kai mabiyansa zuwa ga mutata musu mutum zai rika faɗan wasu maganganu wanda a zahiri maganganun nasa so yake allantar da kansa zai nuna cewa yana kawo amfani ko yana cutarwa wanda yanzu maga makaranta aikin Allah ne to duk mutumin da yake kaddara cewa yana kawo amfani ko yana tunkuɗe cuta wanda yana ɗaukar aikin Allah ne ya bawa kansa yana so kuma ya bautar da mutane ne zuwa gare shi to za ku ga wasu a dabara ba za su ɗaukar ɗaya su ce ku bautata min ba amma sai ce duk wanda ya bi ni ya tsira duk wanda ya saba min zai shiga wuta shi ba ba annabi bane ko kuma yace duk wanda ya saba masa wallahi zai talauci duk wanda bai bi su ba zai gani a ƙwaryarsa duk an samu irin wannan to irin wannan idan ma an samu suna rayan walau sami'u ko da kun kira su din masu bi mastajabu lakum ba za su yi amsa muku ba ka kira mutum yanzu ka ce baka arziki na kira arzikin da zai baka shi ma yana buƙatar arziki duk wanda za ka ga an kira za ka ga shi ma yana bukatar wani arziki za ka ga idan arziki ne ma na duniya za ka ga duk irin mutanen da ake cewa ake kokarin allantar da su za ka ga a lokacin ba su suka fi ko arziki ba akwai wanda sun bi su arziki ta amma biyan nasu saboda za ka ga hidima ake musu ba haka bane daga cikin mabiyan nasu ake samun wanda suke musu hidima akwai masu kula da bangaren abinci akwai masu kula da bangaren lafiya komai akwai to kai da kake azurta kuma sai a zo a rinka yi maka hidima kaga akwai tufka da warware a cikin magana ke ina fata an fahimta to ko da ma a ce sun ji kiran da aka musu mastajabu la kuma za su yi amsa muku ba sai Allah madaukakin sarki ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum babban matsala kuma shine idan Allah ta ci kiyama su waɗanda kuke kira din za su kafirce wa wannan shirkar da kuka yi musu wato babban tashin hankalin kenan mutum ya dora ka akan bata ka mutu a haka idan aka tashi kiyama mai wukan ka je ka rungume shi ka ce to gani shikenan sai kai ni aljanna sai ce wallahi bai san ka babu shi ba wallahi kuwa wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim haka Allah madaukakin sarki ce wa idza hushira an-nasu idan aka tashi mutane ranar tashin alkiyama zai kasance sun kasance makiya da wanda aka kira da wanda ya kira din kowanne tsine kowa yake ba ni ba kai wa kanu bi ibadatihim kafirina za su kafirce wa ibada da suke musu ce wallahi babu ruwa na ban yi na saka ba shi sa koda in suka shiga wuta su waɗanda waɗanda suka yi biyayyar za su yi complain su ya ubangiji waɗanda fa su suka batar da mu rabbana haula'i aballuna fa'atihim azaban bi'ifan minan nar wadannan su suka batar da mu saboda haka azabar da zai abana kamata ya aninka musu su ba su tuka da musu ba amma fa'atihim azaban bi'ifan minan nar sai Allah madaukakin sarki ya ce li kullin bi'ifun li kullin bi'ifun kowanne ɗaya daga cikin ku za a ba shi nufin da ya dace da shi ina ruwanku ku dai ba an ce ku yi tauhidi kun yi shirka a duniya ba yanzu ku za ku faɗa abin da za ku li kullin bi'ifun kowa za a ninka masa gwargwadon abin da ya dace da shi kun ga illar abin fikin ka bi mutum kai masa biyayya kamar ne ka yi rigima a kansa ka kwabata da kowa a kansa wallahi ranar tashin kiyama haka zai barranta ya ce bai san ka wallahi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai ne sai halun mu halun mu ku taho ku taho ku taho nawa ne duk wanda ya manzon Allah wallahi ba zai tabe ba shi kadai zaka bi ranar tashin kiyama ya ce ka taho ka taho kowa ta kansa yake annabawa da manzanni su kansu abin da addu'a shi ne Allahumma sallim Allahumma sallim wa za ka gani a lokacin wallahi babu wanda za ka gani ballantana ya ɗauke kai sa ka aljiyu ya kai ka aljanna ƙwarai da gaske saboda ka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi shi kaɗai za ka baka tsira shi shi kaɗai za ka baka tsira duk wanda ya makalkalewa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wallahi ya kama hanya ɗoɗar har aljanna insha Allah ta'ala saboda ka abinda ake cewa shine ka saki kowa ka kama annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ka hau kan hanyarsa ka yi abin da yace ka bar abin da ya bari ka ce ka bar abin da yace a bari shikenan ka tsira insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa la yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari ingantaccen labari nagartacce mithlu khabir katankwacin wanda yake kwararre shine Allah madaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya samu dace dan kuwa zamu dakata anan sai kuma gobe insha Allah ta'ala zamu dora daga kan ayoyin da malamin yake kama na game da addu'a insha Allah ta'ala abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa assalamu alaikum